أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar da yake gudana karatu na ranar sudu a nan masjidin sabirul guda ga wanka tare da magaram inda muke gabatar da littafi na muwadda na imam malik dan anis rahmatullahi alaihi yau muna ladi nawa ga wani watan 11 ga watan rabi da awal shekara ta 1446 da fatan allah zai mana muwafaka a abin da za mu karanta karatunmu na wancan satin mun kare babin mun kare kitabul tunda da aka yi kare mun kare fara'id abinda shahi gado wajen watanni wancan satin murhe kitabul fara'id da nan yanzu zan mu hau sabon kitab ita moɗa ita mata ta yi kitab kitab ne a cikinta in so kowane kitab sai baka babi babi kenan ta wancan satin murhe kitabul fara'id kenan sai ku rubuta dat daidai ku rubuta tarihi daidai kitabun nikah yau muka fara kitabun na nikah sai rubuta tarihi 11 ga watan rabi awal shekara ta 1446 wanda ya daidai da 14 ga watan tara 2023 muka fara kitabul nikahi 24 kai daidai ban da suke ashe wala simon kitabul kitabun nikahi littafin aure ba sai mun bata lokaci ba kan ta'arifatul awwaliya na nikaha da sauransu kawai dai sha'anin aure lahu fawaidun mun san aure yana da aure yana da fa'idodi da dama kuma mun san aure sunna ne sunnan manzon Allah alaihi salatu wassalam hadisin manzon Allah mashahuri wanda kowa yana yin karanta shi annabi yake cewa aure menene sunna ta ne ko wanda bai son sunna ta kuma baya tare da ni yana ma gane aure sunna ne na annabawa kuma gaba daya aya alkur'ani ta tabbata da annabawa da Allah ya aiko su yana sanya musu matan aure da zuriya waje anna lahum azwajan wa zuriya duk annaba Allah yana sanya musu matukun aure da kuma zuriya kuma shi aure yana da fa'idodi da dama daga cikin fa'idodin shi yana sa al'umma ta yi yawa da kasurul umma al'umma ta yi yawa ga wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi aure ku aifafa domin in yi alfahari da kura na tashin kiyama kuma baitin wannan aure yana kawo nilin lizza jin daɗi ne kuma tamattu ne da neman Allah kuma yin aure daga fa'idodin shi gaddul basar ne yana kiyaye idan ka ba za ka kalli haram ba ko ka abu cikin haram yana da aure ke sa wannan kamar malamai suna cewa duk al'umma abin da ya sa alfasha take yawa a cikin al'umma in lokacin da aure ya yi wahala ita duniya take tafiya duk lokacin da aure zai yi tsada to kuma samun mata a haka na sai zamanto ya yi arha kenan in ya zamanto aure ya yi tsada ku gane wannan yadda malamai suke cewa aure in yi tsada to duk in aure ya tsada to zai kasance kuma samun mata na banza zai yi zai arha kuma in aka yi artist din wannan in aure ya yi arha haidu na ka a yi sarrafa sarako kuma duk auren da ake shiwa ba da wahala ba a yi albarka to in aure ya yi arha ba shan yawa akan aure to kuma matan banza su yi bai zai su kaɗan ba za su zama banza kenan dalilin aure in yi tsadan nan kenan shi ne zaka ga mata wanda ba su da aure ko kuma mata na banza sun zama to su sun zama ko mata al'umma al'umma da kasance matan suna aka yanayi abin da kusa gane shi aure wanda ya yi albarka shi ne wanda aka yi samun shi cikin sauki hairun da ka aisar kusada wannan babi wanda zai bayani akan aure sai ya fara mummu da littafi da babi na farko sai ce babun ma ja a fil hidiba babun ma ja a fil kenan zai to ai damar shi rukunan aure sai an samu gama auratan ko gama auratan kufurin gama da ya san gama ta shigo to kwano ga wali ga kaza ga kaza ko to sai an samu wani rukunai ya cika ko to ai ya za a yi kuma a samu auratan dole sai an yi ne sai an yi hidiba sai an yi neman auratan kenan sai an yi neman auren su kwana za a samu ma'aurata kenan dan wannan imamu na maliki sai bude baban farko yace babu maji alfai khidma babu abin da yazo akan neman aure tunda ai sai an nemi auren an daidaita an yi komi da komi to kwana an samu kukule to kwana za a yi ta auren ma ko to shi kuma ai in ba a yi neman auren ba an samu aurata ai ba samu ba kenan shi ne ma babi na farko yace ma babun babi filhiba a kan cikin neman aure ka gami nan ta neman aure ita ce hidiba da kasara ita wacan ta juma'a ta suna da abdullahi bai sunanta hudu ba eh ta mambari a sunanta eh ta neman gani ta su hudu ba ce wannan ita wannan ta ta neman aure kina yawa yana ga ce wacan hudu ba ce yana ta su liman ki ko ta mambari amma da ta neman aure da kasara da fi eh kasara ganin kaikuti inda wasu riba gaita ma babu ma ja fil khidba ko ba ba ja fil khudba ko to kenan ma ma na khidba muka ce neman aure to sai ka kama ruwaya da ya fara da ita kuma yi ruwaya ta kwana sai mu yi abin da ya zo a cikin ruwaya sai ce qal حدثني يحيى عن مالك عبيد الله يتي يحيى الليثي يبام حديثي عن مالك دغ امام مالك دان انس رحمه الله عليه عن محمد بن يحيى دغ محمد دان يحيى دان حبان المازني الانصاري عن اجرج عن اعرج دغ اعرج wanda ake ce mai Abdurrahman bin Hurmuz Abdurrahman bin Hurmuz na'am عن ابي هريره daga abi huraira abdurrahman bin sahar ad-dausi alal asaki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace annabi ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah yace لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه kada yanku ya nemi aure akan neman dan uwan shi la yahdubu ahadukum kada yanku halina kada yanku nemi aure ala khidbat ahihi akan neman auren dan uwan shi kenan nan gundarin nassin hadisi ya ce ma kai ɗayan ku ya nemi aure a bisa neman auren ɗan uwansa kamar yadda can na hanyar ya zo a kan kasuwa inda aka ce kai ɗayan ku yana ciniki wani ya shi ya shi ya ciniki na zo zan sai wani abu gurma na ya sun gane in muna ciniki sai kai ka zo ka ce kai ma ba a wannan ko sai in ni na je tukwana yawa kamar yadda hadisi ya zo da wannan kenan shi ne na shi ma ce kai ɗayan ku ya nemi aure a cikin neman auren ɗan uwansa to ruwa ta gaba وحدثني عن مالك ya bani hadisi daga maliki ɗan anis عن نافع daga nafi عن عبد الله بن daga عمر abdullahi ɗan umar ɗan haɗabi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ma'aikin allah mai tsira da amincin allah ya ce لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه kaɗayanku ya nemi aure a bisa neman auren ɗan uwan shi kenan kaɗayanku ɗan uwan shi ya shiga yana neman aure kai ma ka yi me ka zo ka shiga kenan ƙarƙashin wannan ruwa guda biyu mun ga dai wannan ruwa guda biyu ruwa ce sahihiya wannan ruwa ce wadda buhari ma da muslim sun hudota sun hudota al-ismail bin uwais al-malik kuma buhari ya hudota muslim ya hudota daga hanyar nafi kenan ruwa dai mun ga gasu nan nasi gundari na hadisi sahihi ya ce mun mi kaddayan mu kaddayan ku ya nemi aure absa neman dan uwansa to kenan nan sai mu ga imam maliki ya ya fasarta mu wannan hadisin me ake ne kawai yanzu misali daga mala ya ce ya je ga tana yana zuwa hira yana gare da dan wundin shi shine ake ni ko ko ya ne ai neman auren da aka ce kaka shiga wanne ne kawai daga yanzu wane yana zuwa hira yana zama a jakali ko a tano ko kofar gida ko gindin maina ko yana gari da inji kawai yana zuwa hira kenan da kaga wannan baka ne ba aure haka ake ni ko koya ne ake ni kenan shine karkashin wannan sai imam maliki sai mu bayani kenan zan mu karanto yanzu bayani na imama imamu na maliki dan anas in mun karanto shi su kwana sai mu yi maganan malamai akan yadda suka ci akan hidima mun ji dai gundarin hadisi me yace gundarin hadisi kaɗayanku ya nemi aure a bisa neman auren sai ce ƙala malik قال مالك imamuna malik ɗan anis rahmatullahi alaihi ya ce وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم fasarai kwaɗan manzan allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisin فيما نرى a cikin abin da muke gani والله أعلم amma dai allah ne masani sai ce ga yadda yake ne لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه kaɗayanku ya nemi aure a bisa neman auren ɗan uwan shi ga inda imam malik ya fasata ya ne أن يخطب الرجل المرأة فتركنا to tsaya jaka kaɗan kaɗan jaka an أن يخطب الرجل mar'atin mar'ata المرأة M- namiji ya je ya nemi auren wata mace namiji ya nemi auren to gana malam ya siya nemi auren wata mace ya aka yi فتركنا Fa- Mm, mm, karanta su fatar kana ilaihi ta karkatu zuwa gare shi da ya nemi auren ta karkatu zuwa gare shi ɗaya jeka ويتفقان على صداق واحد wayattafiqani kuma su yi ittifaqi a bisa sadaki daya ma'alumin sananne kenan hasi ittifaqi zan tura zan tura sadaki ko kuma zan tura manya kine wayattafiqani sun yi ittifaqi a bisa sadaki daya sananne daya وقد تراضيا wa qaddara da ya kuma sun amintar da junansu kenan sun yarda da kansu an san bekwanta yayi bekwanta sun yarda da kansu tara da ya sun yarda da junansu to فهي تشترط عليه لنفسها fahiya ita macen hatta kai tashtaru alaihi tana mai sharaɗi a kan shi linafsi ha da kanta kenan har tana tsora mai wani condition tana cewa ma da ya san ko ka aure ne sai ka bani na yi da karatu ladda ne aka yi auren nawa sai ka bani na yi karatu ladda aka yi auren nan ba ko bulaguro zaka yi bin ka zan yi kenan tana tsora mai sharaɗi in an yi auren za a yi kaza kenan shine wa fahiya ita wadda aka yi hudba hudba tata tashtaru alaihi tana sharɗantawa tana ɗora kondisiyon a kan wa shi mai neman auren linafsi ha a kanta tana ɗora mai kondisiyon tore da aka yi auren na bar zaka bani sai na je makaranta sai na yi kaza sai na yi kaza tana mai wani to فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه ba tilka waccan kenan wannan wadda muka zana wannan abubuwan tilka ita ce allati na ha wanda annabi ya hana an ya haɗi buhara jirin wani namiji daban ya zo ya nemi aurenta ala haɗi bata ahihi a bisa neman auren ɗan uwan shi je kan mun ƙarhe mu zo shari'a ولم ي... ولم يعني بذلك baya nihi da wannan kenan yace amma dai baya nihi da wannan wanne إذا خطب الرجل المرأة dan mutum kawai ya zo yana neman auren mace فلم يوافقها أمره al'amarin shi ma al'amarin shi ma bai mata daidai ba kawai ya zo yana zawa hira ne kusa gunde shi to ولم تركن إليه bata karkata ba zuwa gare shi ألا يخطبها أحد to ba wanda ba wannan ba an ce ba wani ba zai je neman auren ta ba me yasa فهذا باب فساد fasad dan يدخل shi على wannan على babul الناس.
fasad kofar fasad ce ya dukuli alai alan nasu wanda mutane su- suke shiga kenan baka jibe yanzu kawai dan kana zuwa gidan su hira na daya ba yi ittifaki ba na biyu ba ta karkata ba in kai magana ma ita ce allura ce cikin cikin ruwa kenan nan wani na iya zawa shiga kenan a nan bakin nan kenan zan mu gane wace ce ai annabi ya ce kaɗayenmu ya nemi aure a cikin neman ɗan uwansa to kawai haka ne dan mutum yana zuwa hira yana faka ɗan wundin shi ko mota shi yana zama ƙofar kan tano ko bakin dogon yaro ko yana sallama a zaure daga yana zuwa hira kai kuma kana son ta baka je ba sai ka ce hadisi ya hana haka ne a kenan da ne da sharidai kenan a cikin sharhin da imamu na maliki sharidan ke ne ce na farko mine je ka sharidan imamu maliki ne ba da ana an yi haɗi baron shi lumar a fatar kana ilayi ta karkata zuwa gare shi wanda an zo an ce ma wance wane yana son ki sai ta ce ni an mummushi ai akwai wannan ko ko wani abu gwazo ya ce ko ɗan uwanta suka ce wane wance zan buka miki wane yana sai ya ce a ni an mu miji ko kuma ni da mijina har ma ta kama soyayya ta ce ni fa wani za a aura kenan kaga da fanyi da fai karkata kuma fa wai tafika da ala sadakin wahidin mu'alu kuma har ma sun yi ittifaki yana cewa insha Allah ko man ya su gemu da gemu sun yi magana har an sa da ne ma wata adashe ke jira ya doka ko wani abu yake jira ya aika sadaki kenan kaga ittifakin sadaki ko bacci wannan ma waƙad taradaya har ma sun amincewa junansu kawai an amincewa junansu ne ake jira lokaci bayyana ta shi da alaihi nafsa kai har ma tana shi ɗora mai condition tana shi ɗora mai sharaɗi a kanta shi ne misali ni ko bayan auren nan sai ka bari na je makaranta ni bayan auren nan sai na yi kaza ni bayan auren nan ina ɗinki ci gaba zai ɗinki na ni bayan auren nan kaza zai tana ɗora mai sharaɗi kenan wannan abubuwan in suka gamu kenan nan ne wani bayaje ba ya shiga to amma dai in kamar sai ce walam ya albi zalika ba a nihin wannan in ka nemi auren mace shi kuma ka nemi auren falan yi wafi kuha amurhu al'amarinta al'amarin shi namiji bai ba daidai ita kawai da yana zuwa daidai na da hirar shi yana ci gaba walam tarkanu ilai bata karkata ba zuwa gare shi tana mutawa dai ita dai neman miji tana karanta hankalin kuwa ta samu miji kenan a wannan gurin kenan kai ma kana iya ka kai hari mai rabo ka samu to a nan magana inda take in wadda aka wa wannan abubuwan guda rukunan nan guda sun cika an yi kaza an yi kaza to ita ce wannan ba a zuwa a nemi aurenta kenan ita ce faɗa annabi ɗayan ku kai nemi aure cikin neman auren ɗan uwan shi kenan gemu da gemu sun zamna ya je gida ya gaida ya kai sukarin sallah ya kai ya kai ana jira ne kawai kai sadaki ila baba ya sani uwa ta sani kaka ta sani kowa a fami ya sani kenan shi da ke ba hira ba wannan da nake zuwa ba hira za ku wannan kana zuwa wannan ana ana tafiya kenan anan ne ba a zuwa anan malamai suka ce ibnu kasim al-maliki yace anan ma kuma ko da wannan sharidan sun cika da kwai inda wani ya iya zuwa ya shiga a ina ne inda shi wanda ya shi wannan wani fasiki ne ta haikahe shi ya zo ya gwada zance ne ta san inda fil kalamu la sayr ta san mata an gwada musu zance ai yana kai su ai su mata kullum wataran me yake jan mata da zance eh da kalkali a wataran kuɗi ma bai jan su wataran inda fil kalamu la sayr ya yi kuɗi zaka ai yaro ya ja kullum mai kuɗi a iya zance kuma wata ra'ayi mata abin da ke su star mutum ya kasance wani star ne ya ce wani wani eh sai wani sai wani ya abatista a shirku inna haira manista a jarta kawiyun amin ainihin cewa ce tana san shi ne ko me yasa ce tana san shi saboda ai ƙarshen shi ne ta gani da ya bude rijiyar nan kenan ai shi ne yanzu zai ga mata yanzu wani dan ya shahara a balu ko a wani menene ko an je ga ta kai ne eh wata awaka ma zaka shahara da wata kai eh eh to ka gani kenan duk wato ada sai malamai suka ce inda wani ne je kunninta ya kallale ta ya sefe ta kuma kukutar ta kalin shi saboda wata ustazi ustazi ce ta yi haddar ta sabka ta yi ta yi ta yi shi kuma ga yanayin dai in fasiki ne aka ce kenan a nan in ka je kai ustazu wanda kake da lakta kai ma irin zashi ka tura shi ba ne ki bai ibn kasim albani mun gane amma duk in ba irin wannan ba ba a shiga ko kuma inda aqida yanzu ne wani kunne ta dan shi'a ne ya kunne ta yayi kaza yayi kaza kai kaza ka ce to za a yi ko wani wanda zai huta ta daga hanyar ga ta nan tana makaranta ta saka ta yi hadda arba'una nawawiya usul salasa ahadari umdatul ahkam da an kare kuma ga nan wanda zai aure ta kila wani waki ne ma ko wani kaza ne ko wani kaza ne ko bayyana da addini kawai ya ji ya kunne ta adira ya amshe ta ko da an yi wannan rukuni ya cika sai malamai suka ce kai ka iya shiga nan kenan me zakai ceto da ne zakai shafa'a ne zakai kenan in ba irin wannan ba kenan duk wanda aka yi kidi ba wani bai iya ne wani bai iya shiga to in aka shiga kuma kenan kuma haramci ya hau mutum nawa ba ita ne ya hau haramci haramci ya hau ya hau waliyin da ba an zo wurin waliyin ta ba a gwada mai tetuwa to ya hau kuma shi namijin da za a kai ya hauka shi ma ita ya ya hauka kenan laifin ta haramcin ba ita ɗaya ce ba har waliyin da ai wata ran ka tashi kunna wani ka hudda shi ai daga yan uwa ki fara eh eh da ka zo daga wani kanin baban da wani baban da daga su kake fara eh ka kame sabon wundi ko kan ka zo ma misali kai wannan kai wannan eh kabi kowa ka sani shi kabi wani kannun uwa yayi uwa duk da wani kamar statewa to kaga wannan to alwalin nata duka shi ma kakka bari ayi wannan haramci haukan alwalin da alwalin da kai kuma kai ma namijin wanda kai ne ka san an yi shadibai kake so ka zo ka hudda wancan kai ka aura kai ma da laifi da ita kuma ita ma kanta kenan haramcin na hannun gaba ɗaya ya hawa nan to aka yi haka aka yi auren ma eh ai da dama dama eh ai da dama ma to aka yi fa auren yayi ko bai ba aure yayi amma dai ga wata mazhaban ma almashuta suka yi in bata in aka yi auren ana yin fasayin auren a warware shi in dai ba a yi duhulun auren ba amma dai auren dai yayi sai dai istighfari in kuma shari'a za a bi in aka yi wannan in mijin ya kai kara kuma alkali sai ya sa an biya diyyar wahala da aka bashi shi kawo misali ka yi duk wannan abubuwa ƙila duk ka yi wannan abubuwan ittifaƙi an yi an yi an ƙare komi to sai aka je a ƙarshe ƙila ka kai sadakin ma ka kai kaya kayan an ɗumka su ma kawai sai aka samu wani gangaro da mota mai tsada sai kunna ka to in ana shari'a wannan kai da a kunna ustaz sai ka kai ƙara gurin alƙali sai abu da ma haddi za a baka tunda ai an ɓata ma lokaci an ɓata ma lokaci kuna adashe ne ƙila ka ba da sadakin kai kayan ka saya kana jira gida ka rike ka kama gidan haya ka bada turuwa muwa lokaci ɗaya wani zo kunna ka ce an fasa su ta fasa kawai ta wudu gidi da aka babu kaza babu kaza fasa haka ita ma hallu in ka bata mata lokaci ka tsaida ta ka kai mata sadaki ka kai ka kai sai ka samu wata wadda ta hita ko wani ɗan ita ma inda ana shira musulunci sai ta biya ka haddi tunda ka bata ma lokaci ka ka bata mata lokaci ila haka hana ta ma ta yi karatu ta yi wani abu kana auren zai ka ci amana ka bata mata lokaci kenan a shahidan mu zan mu gane wa alaikum salam eh to wannan mas'alar sadaki ba aure ne ba ba mu zo karatun ba mas'ala ce ita ma a da muna kan sadaki aure ne amma dai al'umuru bi makasidi ha sadaki ba aure ne ba amma dai in mun zo gurin sadaki za a ka mas'alar ta malamai kamar yanzu ake zuwa ai in za a je sadaki ya miki cewa za a ka sadakin wani ba a cewa ba ake za a je daura auren wani shi kuma wa'ansu aisha ce al'umuru bi makasidiha kuma al'urfinmu urful ahal balad namu mun je mun kai sadakin mala ibrahim ai ba mun je da mace gobe a kare hudu zamu ga mu mu je kai sadakin mala ibrahim ai daban yake da gobe a kare hudu zamu je mu aure aure mala ibrahim ai daban daban amma dai wannan fatawa ta ka duk fatawa in ta zo inda kai darasin a gaba sai mu bar har mu zo darasin na'am amma dai mu a fahimta ta sadaki ba aure ne ba sai an gamu al'umuru bi maqasidiha kuma innamal a'malu binniyati kuma yin wannan shi yake bude hanyar laifi wanda yake da ka'ida kawai in sadakin zai sai dai a ce wanda muke yanzu a ce ayi zama guda in an zo sai a bada sadaki ayi siga a ce an daura aure biki daga baya to wannan ba an kare koi ba to kare shine wannan ba shubha ba komi an ka sadaki an kare komi sai a ce a ɗaura aure a ɗaura aure a ce komi a ce biki gaba ko ma buwa katawa ba sai ga cewa le ceremony religion an yi shi yanzu wani walima ce za yi kenan an san wannan ai aure ne an tare ba wani shi ba ba wani abu wannan shi ba wannan amma dai in zan wani aka aka yi sadaki kadai wannan ba aure ne ba daga ba zan mu zo masalai amma dai da malamai gudu da soyayya a to wannan kuma shi ne ai haram imalan arama shi ne haram in wanda kamar 'yan mata mace an mata sadaki ta ce sadaki ai ba aure ne ba ta ci gaba da soyayya da wani wannan haramun ne tun daga yana ai tun da an yi ittifaki in dai gemu da gemu sun gamu an yi magana aure ta karkata zuwa gare shi an daidaita komi kamar wannan sharɗin da muka wadi kenan ke baki da izinin ki ce sadaki ba aure ne baki soyayya in kai soyayya wannan haramun ce wannan soyayya taki sadaki ba aure ne ba amma da hidiba ce kuma ita hidiba wani baya shiga cikin hidiba wani kuma shi da an ce ma ita wani baya shiga hidiba wani ba an zo gurin waliyin ta ba ita ba an zo gurin ta ba shi ma ba an zo ba iya zo wata kenan ta hausa su duka dama dama shi ya iya san wata tunda shi haƙin hudu gari ko to sai ce قال وحدثني عن مالك أن عبد to yanzu الرحمن nan mun mun gano wannan ko to sai ce وحدثني عن مالك ya bani hadisi daga Malik dan Anis أن عبد الرحمن بن القاسم daga Abdurrahman dan Qasim عن daga أبيه baban shi Muhammad daga baban shi Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq dan Asma'u bint Umaysin أنه كان يقول shi Al-Qasim dan Muhammad dan Abubakar kana yaqulu yana cewa في قول الله تبارك a cikin وتعالى faɗa Allah maɗaukaki da ya ce a cikin wannan ayai karanta ta ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أو أكننتم في أكننتم أنفسكم.
في أنفسكم alimallah علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا to na zai ma bayani akan jirwayi jirwayi to shi ne ci in jiwa in jiwa a'a an abdurrahman bin kasim an abihi kenan wane kenan kasim bin man bin man bin abubakar asidik wa umuhu wane muhammad din shi je kan ba to annahu kane ko wala junaha alaikum ayat tace wala junaha alaikum insha babu laifi akan ku fi ma alartum cikin abin da kuka bujurto kenan jirwaye da kaman muka min hidibatin nisa na daga neman auren mata au akanantum fi anfusikum ko kuma kuka koyi a cikin zukatanku alimallahu Allah ya san annakum ku satazkuru na kunna za ku tuna da su kenan ba za ku- ku iya haƙuri ba su ƙari idda za ku tuna su to tun da za ku yi ta tuna tun lokacin iddan nan Allah ya san da wannan kenan babu laifin ku bujirto musu jirwaye da kama wanka sai ce walakin amman dai la tuwa'idu hunna sirran kakku musu alkawali da asirce ka zo ka ce mata tana cikin idda to domin alkawali ko kuma mai alkawalin juna daga cikin kare idda ne zaki aura ko kuma nama alkawali kai za aura shine wala tuwa'idu hunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai in za ku yi fada ku yi fadan qawli ma'ruf qawli sananne kenan wannan ayin me take fasa take ga mana akan jirwayi da kamai kama wanka kenan akan mace wadda take cikin idda ta kaba ai ba ka zuba daro daro ka zo ka ce ina so mu yi alkawari ko na kimin alkawari ni zaki aura in kin kare ko ita ta ce na ma alkawari kai zan aura in na kare mun gane wannan kenan wata ke cikin takaba kenan shine kuma la tuwaiduhunna sirran ko sai ya ce amma tunda Allah ya ce sa tazkuru da kunna kenan an san tana cikin takabai kai kana san ta zaka rika tuna ta tunda kenan tunda zaka kana san ta zaka rika tuna ta sai dai ka mata ne kenan shine fima alartu ba lahi a gare ku cikin abinda kuka bujurto shi da jirwaye da kamanka to a fahim a fasar imam maliki nan sai ya gaya mu ga jirwaye da kamanka inda za a yi shi ne أن يقول الرجل للمرأة namiji ya ce wa mace وهي في عدتها tana cikin iddata من وفاة na زوجها mutuwar mijinta da ya rasu إنك علي كريمة kai wance ke mai girma ce a gurina
Wa'in- wance ke mai girma ce a gurina ko kuma ya ce mata me وإني فيك راغبة kai ni mai kwaɗayi لراغب wa'inni ni a gare ki mai kwaɗayin ki ne bai ce ba ko mai san ki ne ni mai kwaɗayin ki ne ko kuma وإن الله لسائق إليك خير خيرا ورزقا ko kuma tana cikin idda ka ce mata lalle fa ki yi ta'addaa Allah zai koro miki wani alheri da wani arziki inda baki zato baki tsammani kai yar dariya ka wuce gurin wa nahawu zalika da makamanta min alqawli daga fada kenan nan imam malik ya kam jirwayi da kaman ka a ce yaya innaki alayya la karima tana cikin idda ka ce mata lalle ke mai girma ce a gurina ko kuma wa inni fiki la ragibun ni mai kwaɗayin ki ne ko kuma Allah zai koro miki alheri da arziki inda baki zato baki tsammani wa nahwu zalika da makamanta wannan sai mu ka makamanta wannan guda biyar yawa yawa ka rika sayan bambam ko su halawa su biskiti su filanti kana kawa dan da ko yau kuma ka ta gama rayu da kake taimakawa eh wanda ka taga san marayu ne eh, kamar zuwa da Allah ya amma a cikin bai taimaka marayu sai ka san marayu ne ko wani mashari ne ka ga mashari ne yaron ɗan da ke ɗan goyi wani a yau maraya ne ai kuma gashi kungiyar taimaka marayu sai ga mashari ne ji ayyana sai ga mashuru ne sai shigo to ai wa zai samu mace kamar kiyar kai duk wanda ya samu mace kamar ki ai ya dace eh duk wanda ya samu mace kamar ki ya dace ko kuma ina son mutum ya zama kaza da wani.
sai ka siffanta ta eh eh ko kuma ka rika sauke bushin kawon da ya tsada ka rika kawo bubi kana saukewa ko Dan ma gidan marayu.
nan ma ya ce taimakon marayu ne eh to gaskiya to wa zai samu mace mai kamar ki kai duk wanda ya samu kamar ko ba a in eh wace in da kin kare ita ka amince a gaya mani ayar bi ma jima'i sai in ji an in kin kare ita a gaya mani in kin kare inda ki gaya mana shi kawai abin da ba so la tuwa iduhun na sirran inna ummun alkawali ko na ma alkawali mun alkawali ni zaki aura ko na ma alkawali kai na aura amma da in kin kare inda a gaya mun wa zai samu kai duk wanda ya samu mace kamar ki ai ya dace Allah sa mu damshin wani Allah sa mu damshe ka wadda sunan mace kace Allah sa mu damshin wani kenan duk wanda kaga ka mata jirwayi da kamar wanka bai ci wannan ma to nan wace mace ce ake wa jirwayi da kamar wanka kuma wace ce bawa me ita tulafati ne kaɗai za a jirwayi da kamar wanka kuma da kowanda za a ba eh wadda aka wadda wai aishi da kwai mace in ka zo kana son ta wadda za ka yi tasirihi kawai ka ce wani ina son ki ko kuma kana so ba ka kawai ka yi juwaye da kamar wanka to wacce mace ce wadda za a wa juwaye da kamar wanka wannan ce kaɗai ko da kwai wata ko kuma wacce mace ce wadda ita ta haramta muhara wacce mace ce ta haramta a nemi aurenta ta haramta a mata juwaye da kamar wanka ta haramta ba ka iya mata tasirihi ba ba ka iya mata mata aribi wani mata ne wanda ba ka iya musu wannan ba fara ta farko mai aure mace duk tana da gidan wani ai za ka samu ni dan fasikanci ya in ya kallo wata tana gidan wani ya ce wai ba yin za a yi sani ko ba yin a sutu mijin ba Allah ga nan dai sai a hankali sai a hankali ko ai wani mugu ne fasiki sai ce wai ba yadda za a yi wai in same ki wai wani kuma sallame shi ko kenan ai shi ana samun wannan wanda zai ruda ta ko kuma wata uwarta ko kuma wata babalinta ta ruda ta ta kashe auren deja kuma ta san ma ga wanda za ta aura kenan kaga wannan malamai suka ce wannan duk wanda wannan fasikanci ne duk mace wanda take gidan aure ba ka yi tasarihi ba ba za ka yi ta'aribi ba saboda matan wani ce. kuma ha wanda ba ka wannan ba mai talaqul rashi duk wanda aka mata suke ɗaya ko biyu ai talaqul rashi ce tunda a lokacin namiji shi yake shi yake bada shi yake da nafaka da kiswa da aka yi shi kenan kamar matsayin wata shi gidan tana wannan ita ba ka zo ka mata jirwayi da kamar wanka ba ba ka mata tasarihi ba kuma da wace da wanda take haramal hajji ko umara ai cikin hajji da umara ba tasarihi ba tana cikin ihram kuma ha shi kenan to wace ce zaka wa kuma to wace ce zaka iya wa jirwayi da kamar wanka wadda take da iddatul wafat da wadda aka yi talaqul ba'in da kuma wadda aka yi saki uku malamai suka ce da kuma wadda sarki wadda aka raba su ko alƙali ya raba ko sarki ya raba dalilin ba matar shi ce ba ko wani abu dai an raba wannan kenan kan tsakar idda malamai suka ce wannan ma ana yi mata sari ana mata ta'aribi ko kuma eh da lu'ad da da hulli da wanda suka yi hulli ma duka kamar wanda aka aida ko wanda in sai tahiya sai tahiya kamar iko yake raba auren dalilin ba ko rashin lafiya ko wani abubuwa ko ba mata shi ba an raba to wannan wani suka ce ita ba ana iya mata ta'ani kuma ha to sai mu je babe na nawa yace babun amma wannan babun ba an gane shi an gane wannan kenan wannan babu ya ma bayani akan neman auren khatiba ko ya ma bayani kuma akan jirwayi da kamar wanka sai zo babu na gaba babun isti'iza neman izini na budurwa da ayyemu zawara fi an fusi ma a kawunansu kenan ya ne za a nemi izini ga wajen albikiru budurwa ita kuma wani ayyemu wadda ta taba aure kenan zawara kenan zawara da budurwa yaya ne wacce ce za a wa auren dole wacce ce kuma sai da izinin da wacce ce sai ta yarda kenan wannan baban zai gama shine talabul istizan neman izinin budurwa ne talabul istizan lil bikir neman izinin budurwa wal ayyumu ita kuma bazawara fi an fusikima kenan neman izinin budurwa da bazawara a cikin kawunansu tarjama baba sai ce قال حدثني مالك ya ce malik dan anis ya bani hadisi عن عبد الله بن فضل daga abdullahi dan badal daga abdullahi bin fadal ibn haris ibn rabi'a عن نافع بن جبير daga nafi dan jubair bin mud'am yana daga cikin kibari tabi'il madina tabi'ai عن na madina عبد الله بن عباس daga abdullahi dan abbas sahabin manzon allah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال annabi sallallahu alaihi wa sallama yace الأيم أحق بنفسها من وليها al-ayyim wace zawara a haƙu bi nafsiha ita ta yi cancanta da kanta min waliha daga alwalinta zawara wadda ta taba aure a haƙu bi nafsiha ita ta yi cancanta da kanta daga waliyinta kenan ita ce samsama ne kanta sai ce والبكر ita kuma budurwa تستأذن في نفسها ana neman izininta da kan cikin kanta وإذنها سماتها kuma izinin nata shine ta yi shuru kina san shi to sai da yawa to sai da yawa cikin biyu ne yawa sai da yawa cikin biyu ne cikin biyu ne amma sa'aran da wannan zai yawa amma sa'aran da wannan zai yawa kina san ma da ya sai da yawa kenan abin ne ya burgita dan san ma da ya inda take sai da yawa ko kuma kina ta tana ga tayi kare shi sai ta yi dariya kenan dariya ta dauka fasara biyu to ku kafa ko da yake wannan dai dai ishtihadin malamai ne kuka suka ce adiba hawaye in yayi ne ne shi ma na ishtihadin malamai ne ishtihadin malamai ne wannan duka amma dai eh ishtihadin malamai ne na adiba hawaye in mai sanyi ne tana san shi to ya hawaye ya za a gane ya da sanyi da adufa abin da za a auna wannan ishtihadin malamai ne shi dai yanzu a mas'alan nan mu zo mas'alai shi dai wannan hadisi ya zo gurare da dama ga ruwaye buhari da muslim ta yi latin kuhu sayyibu hatta tusta azanu ba aurar da zawara har sai an nemi izininta wal bikiru ita kuma budurwa hatta tusta amar har sai an nemi shawararta ga wata ruwaya sai ce as-sayyibu ahqqu bi nafsi hamin waliha ita zawara ita hi cancanta aina ta yi ma al-ayyimu ko to sai ce ma as-sayyibu ba zawara ahqqu bi nafsiha ita ta hi cancanta da kanta min waliha hiya da alwalinta nan abin da yake ne mata aiki shi biyu ne da zawara da budurwa ita muhara da zawara ita zawara kenan ba an kama ta ba a mata auren dole wani ya zo yana son ta sai an yi mai sai an ita ta yarda da kanta ta ce tana son shi sai dai kai alwali ka ce to kin samu bazawari wani ya ganki ko ya turo ne ya ce yana son shi haka zai bari in ta yarda ta ba da izini ba wani shiru ba sak e ina son shi ki kwana ake aure ita wa ita zawara kuma zawara in ta zo ta ce ina son wani in alwalinta ya ƙi mata auren tana da izini ta je wajen alwalinta na gaba ta je na gaba in ta ƙiya ta je gidan sarki ko gidan alkali a ɗaura mata misali alwalinta gana ba da yasiri ko ya ce bai ba da ba sai ta je in mu'azzar ya ɗaura mata ba laifi ne ba eh cikin alwalinta in uwa ya ƙiya ba ta je gurin kan ne ba ita wa amman dai zawa in shi ma mu'azzar ya ƙiya ba ta je ta kai ƙara in a can ma ka mata aure zaura tana da wannan saboda ita zaura waliyinta bai iya bai iya tilasta ta magana da inda take akan budurwa ita budurwa baliga wadda ba taba aure ba budurwar ma aiki shi biyu ce da kwai budurwa yarinya da kwai budurwa babba baliga to mu dauki budurwa mai akan budurwa gaba daya ita budurwa aka ce ana neman shawararsa shin kina son shi in aka ce kina son shi in dai shiru kenan alama ɗaya tana son shi ne amma dai sai malamai sai ƙara bayani sai suka ce kan a ce mata tana son nashi sai aje wane ne kina son wane in kina son shi in wa kika mu shiru ko kina son shi ne a mata a wutan wata abu eh eh in wani kan mu shiru kawai kina san shi a wajen shawara sai a gaya mata wani kenan in ta yi shiru kawai tana san shi kenan kunya ce ta uwaye ko wani abuwa kenan ita buduwa kenan a ka'idata neman me ake neman izinin da ake neman shawara ta ake gai neman shawara ta ake a gaya mata to a nan ita budurwa ana kama ta a mata auren dole ko ba a mata yanzu za a iya kama tiyata kawai mu ce na mata miji ba auren dole ba kawai na kama tiyata in ce wancan alo na miki miji alo ramda na miki miji kawai aure na wani to shi ga mazhabin malikiya da mafi yawan malamai kawai ba uba shi yake yana da izinin ya aure ɗin shi amma dai wannan izinin a hannun baba kaɗai yake sai kuma wanda baba yawa wasiya wani bai iya yanzu ni ni kawai za a ita ramla na ba da kuma da sun da iya ba misali a responsibility in a hannun uba sai uba ne yake izinin kawai ya shi buduwa ce ya bada ta tabar amma dai wani bai iya sai in wa malam ya san yayi sai dai in ni na zo dai wasiya da ce to in na mutu malam ya san iya na gaba ɗaya ka aure da su kenan wanda uba yawa wasiya shi ma na iya wannan eh hannafiya su ne suka je kawai ita ma budurwa tana da responsibility in ta ce sai an nemi izinin ta ta yarda zama ga awon ruwa yanzu ga sa tabi'ai da sabai da dama sun aure da yansu kenan su hanafiya su ne suka ce kawai ita ma budurwai ita ma budurwai sai an nemi an tambaye ta kina so wance eh ina so ba a mata auren dole hanafiya eh yau ba ta su gina mun gane kan labarin kan labarin na warko wace zawara zawara muka ce ta ba problem ko ita kawai ita ce responsible din kanta inda ja'in ja'in yake akan wa budurwa ko budurwa ma kishi bi ta aida ko budurwa wadda bata balaga ba da ko budurwa baliga annabiya suka ce ya za a yi budurwa ɗan mace yanzu ba ana ba ta ba ɗan mace ta kai baliga ko da za a yi tasarifi cikin dukiyarta ba sai da izinin ta ba to yanzu a ce kuma rayuwar da ta aure a ce ba sai da izinin ta ba suka ce don wani su annabiya su ko da budurwa ba a mata auren dole ba sai in ta yarda tun da aida kuwa hadisin wadda aka wa auren dole a budurwa ta je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya warware auren mun gane amma dai a malikiya kuma su ma da nusus ɗinsu da hujjojinsu ita budurwa babanta yana iya aure da ita ba tare da izininta ba amma dai wannan matsayin wa aka ba babanta kaɗai mu gane babanta kaɗai aka ba in ba babanta ba sai wa sai a sai sai wanda babanta yi wa wasiya in na mutu mala ya san kawaɗiya na aure babu ne kenan malam ya san anai na iya kama iyana ya musu ko da basu tunda ni na yi mi wasiya to su ma maliki da suka ji a kan uba ne yake an iwa budurwa aure ba da izinin ta ba sai suka ce amma dai wanda yake da matsayin wannan baba ne kadai baicin baba kuma sai wa sai wanda baba yawa wasiya ko uwa ba ta iya eh ko uwa ba ta iya sai ya ce
قال وحدثني عن مالك mun gane wannan ko أنه بلغه ya ba mu hadisi an malik yace labari ya iske shi عن سعيد بن مسيب daga sa'id dan musayyab shugaban tabi'ai أنه قال sa'id bin musayyab yace قال عمر بن الخطاب umar dan hadab halifa na biyu al-faruq yace لا تنكه المرأة ba إلا za a بإذن aurar da mace ba sai da izinin waliyinta أو ذي رأ- أو ذي الرأي من أهلها ko kuma da ma'abucin ra'ayi a cikin iyallanta mai hudi a ji a gida ai a gida da kwai hudi a ji ko to ko mai hudi a yi a ji a gida أو السلطان ko kuma shugaba sarki tsaya kenan latun kahul mar'atu ko ba za a aure ba da mace sai da izinin kai kawai haka ne yanzu wata ɗalibar ka baka zo ka ce ka mata mai eh ka mata aure ko ta ta yi can karatu wani guri ka mata aure ba kai ba kenan sai da izinin waliyinta ake mata aure ko kuma wa zu ko kuma abocin ra'ayi mai fada a je daga iyallanta in mai faɗa aje daga iyalanta kenan ya iya bada ta ko kuma wa ko kuma sultan kenan sarki alkali shari'a ta ba shi kulla aure da warware aure shari'a ta ba ai alkali yanzu in wazawara ce ko aka yi aka yi ko wata aka yi aka yi aka ji uban yake aure da ita kanan baba ya iya wan baba ya iya rawa ne ya iya bai ta je ina gidan sarki aure nawa aka yi gidan sarki da dama kawai nan sarki da ke fatiya kuma ya dawo a wuce gurin kawai eh an kare yana shari'a ma haka ne sarki yana da wukayyanka akan aure duk wata talafin shi inda ke ga ana kin aure ba samun ba zawara ta tayi aure tayi aure kuma ta hudu baba yake ba zai bada ba kanan baba ya kiya tayi alwali gaba ya kiya wan baba ya kiya ko kuma ana so a ba wani can nesa ita kuma ga wanda take so ita ko ba zawara ce aka buga aka buga kenan ta ce alkali ko sarki yana iya aure da ita kenan shine nan sai dai wa yace sewa sai wali da sewa أو ذي رأي من أهلها
mai ra'ayi a cikin shine mai hodi aji to sai ce وحدثني عن مالك ya bani hadisi daga malik أنه بلغه labari ya iske shi hadisi Annal- muqaddi ko Mm.
أن القاسم بن محمد kasim dan muhammad dan abubakar siddiq وسالم بن عبد da الله salim dan abdullahi كانا ينكهان kaga wannan sai a cikin fuka hausa ba ko su wannan sun kasance yunki hani banatihi ma suna aurar da ƴaƴansu abkar budurwoyi wala yasta'miranihinna kuma ba sa neman izinin su kaga ne su a malikiya da kuma wannan hujjojin kenan diyarka budurwa kana da izinin ka aurar da ita ba tare da izinin ta ba ba tare da izinin ta ba kenan hanafiya ne suka ce sai an nemi shawara ta ba mata auren dole kuma su ma suna da mi hujjoji to wani zan bi wani za bi eh to shi namiji fa eh shi namiji fa sai da izini eh a malum a ai da kai kuma wanda suke cewa hatta namijin ma inda aure zaman to wajibi a kai shi wataran haƙi ne a mai da gauga uba ya mai da gauga aure ai ai aure ai shi aure da ko gani aure menene ba alfarwa ka zuwa muke aure menene ba aure sunna ne ko to malamai ai sun ce kamar da ƙari iya da zana ai aure baicin sunna ne da kwai inda aure ke ɗaukan wajibi da kwai aure da ke ɗaukan haramun da kwai inda aure ke ɗaukan makaruhi da kwai inda aure ke ɗaukan mustahabi da kwai inda aure ke ɗaukan halal ɗin kenan da kwai inda aure kawai wajibi ne mutum ina ne ke aure ke wajibi aure muka ce sunna ne ko to amma dai da kwai inda aure ke zamanto wajibi ne ba sun da ba kawai ya zamanto wajibi wannan a kama shi ana aure eh kuma da kwai inda aure ke zamantawa haramun to ina ne muhara wajibi ina ne aure ke zamantawa wajibi wanda in ba aure akai ba ina ne aure ke zama wajibi ce wanda in ba auren ba aka mai sai lalace ka kusa kenan wanda aure ke wajibi a kai wanda na farko ai wanda hadisi ta yi man sada min kumul ba'ata ko fa ne tazawwaj me ba'ata al qudra ala takaliful hayati zawjiyya kenan duk wanda yake da ba'a yake da karin aure ya aure to yanzu ga nan mutum ne lahu qudra ba'atan nan yana da ita karfin aure yana da kudura ko baicin wannan in bai yi auren ba zai je aika aika yana da karin auren ko in bai yi ba auren zai je aika aika to wani aure akai shi ne ne ko yaro ne eh wai ko sabon balaga ne eh ko sabon balaga ne kenan yana da ba'atan ko condition yana cikin ta ko in ba mai auren ba zai je ni aika aika to kenan wannan aure ya zo bi akai shi wajibi ne a nan wajibi ne a nan baban shi kamo shi a yi diya ta wajen wani a gama ta tsara wajen wani a mai aure a fice gudu kenan kaga ana aure ya zama mi to yana ne aure ke zama to haram to a nan kuma haddu malamai suka ce wanda inda aure ke zama wajibi hatta yana hawan mai mace daya in ita ɗayan nan ba ta hana shi wani abu ba kenan shi ma aure ya kasance mai wajibi ya yi biyu ai a sante ai ƙarfin kowa daban-daban ne kenan in a ƙarfin mutum na mace ɗaya ba ta isa shi kenan wajibi ne a ƙara mai ta biyu a ƙara mai ta biyu a ƙara mai ta uku a jihar ta hudu wannan wajibi ne wajibi ne a kai saboda in ba yi wannan ba in ba yi wannan za a yi matsala za a samu kenan da yin wannan matsala sai awa ya kasance wannan wajibi ne a kai to ina ne aure zai zama to ne haramun
wanda bai da ya samu da wanda bai da lafiya kenan in yi auren ma ba koda yana da ba'ata yana da ƙarhin auren yana da gidan yana da dukiya da komi amma dai bai da lafiya in yi auren kenan ita zai sa ta tafi ta waje kenan kaga aure bai a wurin shi haramun ne eh kenan tun da ai rishin lafiya da yana da kudura ba yana da ƙarfin auren da komi to amma dai da kwai rishin lafiya to wannan rishin lafiya da ba ta shi ya biya mata bukata kenan aure ya zama to shi wannan haramun a kai shi to ina ne aure zama to makaruhi makaruhi makaruhi makaruhi wanda yana da ba'ata yana da ƙarfin auren amma dai bai damu ba da auren kuma in yayi auren ba a haya ba ya iya tarbiyyantar da ƴaƴan ba ba ya kula da ƴaƴan ba ko ya tarbiyyantar da su kuma yana iya kare kanshi ba ya fada wani guri ba yana da ba'ata yana da ƙarfin auren amma dai bai ya iya kula da iya ko bai iya kula da ita ma kula da ta tarbiyya da ita ko kuma yana da ƙarfin auren lahiyar shari'a amma dai in ya aure ta ba ya ba ta ba rayuwa ta san fusa yadda zai sa ta ta zamna yana wani kaga aure ya zama to bakaruni ne a gure shi amma da in ka hudda wa'annan kuma to kawai aure sunna ce ta manzo Allah kowa wajibi ne sunna ce sallallahu alaihi wasallam tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ku yi aure ku ai hawa dan in yi alfahari da kura na tashin kiyama amma dai aure da nake ne yanzu na ƙarfin duka bai kai ba ka zo kai mata uku ka ce an ce a da ake kawo na hadisin na wani ya zo yana talauci annabi ya ce ka ƙara annabi ya ce ka ƙara wannan fa ana faɗin shi wannan ma sai ya talauci wannan na an ce ka ƙara ka ƙara na wazance ne wannan eh kawai shi aure ba nisa da ta minkum ba ta ne in kana da ƙarfin aure ne ka yi aure in ba ka iya ba ka yi azumi idan fa innahu agaddu lil basar kuma ai da annabi ce ku yi aure ku ai hawa zai yi alfahari ranar da kura tashin kiyama ai sai ka lura ga ga gani annabi da ɗan wiwi ne ake so yayi alfahari ko kuma da mutanen kirki eh da mutanen kirki ko ko to da ka je ka auro ba ta hudu ka aiho diya da yawa ka fito kasuwa tun da sai kare takwas baka koma ba sai da dare wacce an dora mata talla wata ta yi gabas wata ta yi yamma wannan ya yi kaza wannan ya yi kaza duk ga su nan dai sai iyaz billahi da ka zamana da ɗaya ne to kenan kaga wannan ma alfaharin da annabi zai da na kirki ne ai zai alfahari ba kuwa ba kenan ba ka ba an ce ayi aure ayi alfahari da annabi ya ce ku yi aure yana so ku yi yawa zai alfahari da kura tashin kyama kenan alfaharin da annabi zai da ɗayan kirki ne ko zai alfahari eh ba ta yawa zaka ka cika al'umma iya 25 baka san cin su ba baka san shan su ba baka san kaza ba wannan an dora mata yar kuraga wannan tayi can da sabili wannan tayi kaza wannan tayi kaza ba a hana tallaba mata su ba uwan su wai misali ai da kai wanda ɗiyan nashi in ya wuta tun karhe takwas sai da dare zai komo bai san lakwal ɗinsu ba bai san makarantar su ba bai san cin su ba bai san shan su ba to wannan kaga ai saboda Allah aure bai akuri shi ai ya zauna da isha ta gani wallahi min badali ko to amma dai in kana da karhi ai yanzu da kowa yana bada labarin shi yace matan shi hudu iya wajen 40 yace dukkan su mahaddata basu ilguwa a cikin su kuma dukkan su lakwal sai nisa daga wanda ya kare duka wani yana jami'a wani yana me kenan kaga wanda me ba lahiya launi ba eh inda a ce shari'a ta ce a huce hudu ma ba sai huce ba tun da ya iya mi ya iya metri zai infamin shi duka ya bi su dalla-dalla to amma dai muna mu ne yanzu can allah da annabi ko da yake matsalar ita planning permit ne muna zawa a gaba kanta ba mu zo ba eh in an zo kanta zan yi bayani kamar mu wanzan san allah da annabi wannan mutane da sai ka hadisi annabi ya ce ayi aure zai alfahari da muran tashin kiyama wannan annabi alfahari da yan wiwi a gare da wannan na kirki ake so kenan aure wanda zaka iya tarbiyyantar da su wadda zaka iya ɗaukar firis a shirin su abinda ba a so kawai kai ga kanan ka ci ka wadata kana da dukiya ka ce zaka tsaya da ɗaɗai ɗa biyu nan wannan ɓana in ka iya tarbiyyantar da ɗaɗiya in nawa ne a wuri hudu a aiho ma ɗiya ka yi garin ka guda ka zama wata wani shabda village kai ma yi wannan amma dai in abu ɗaya naka duka kowace ka san makarantar shi ka san lakon ɗin shi ka san cin shi ka san shan shi in ka zo iyanka aka jera daga wannan yana saigon wannan yana university wannan yana nct wannan ya sauke qur'ani duka lahiya lau to in 40 ne mai aura to wannan shine annabi yake alfahari da sura tashin kiyama amma dai mai mata hudu ya huto kasuwa sai da dare zai koma an dora wajen talla wannan ta yi gabas wannan ta yi yamma wannan ai alfahari da su to sai mu tsara ganin ina zamu tashi sai rana ta a sa alama kenan zamu tashi zancan kenan rihe karatu kenan dai anan a wannan ruwaya guda biyu a aure muka ce ita zawara kanin labarin ita zawara ita zawara sai da izininta ake aurar da ita alwalinta ko babanta sai da izininta kuma tana da durwa in ta je in wannan ya kiya ta je wani alwali ya daura mata aure zawara ba ta yi laifi ba budurwa ita ce ake neman shawararta amma dai neman shawararta ta baban nata kuma yana da izini ya daura mata aure da kowa ma amma dai muka ce malikiya da suka ce akan wannan su ma suka ce kuma wannan abin sai baba ba kowa ba kawai zo ce na daura miki aure sai baba ne a ita budurwa ma baba ne kadai ki iya ba kowa ba in ko baba ya mutu sai in baban ka ya mutu muka ce yayi wasiya ya ce mala ya san in na mutu diyana ka musu aure kenan wannan shi yana da duruwa in in iya kanta gina ma daura mata aure ta ki ko ta so budurwai amma dai in ba wannan ba ita ma uba ne kadai yake da duruwa in ko uwa ba ta yi sai uba ne kaɗai ke da duruwa in ya ɗaura wa ɗiyar shi aure ba tare da wa izininta ba kamar yadda abubakar siddiq radiyallahu anhu ya ɗaura wa uwa annabi sallallahu alaihi wasallama aisha ummul mu'minina umaira siddiqa ko ba ta da yariya ba aka mata aure kaga ai ba tare da wani izininta ba ko to kamar wannan amma dai in ba uba fa wani fa bai iya mu gane kenan sai da ranki sai wani jarma ya ɗan yo shi da aka ce wasiya ai da ranka kai wasiya kace in na mutu ko kuma da ranki sai misali sai in sai ka samu miji ba da ta biyu da tsawa sai sai wani ai wannan daban ne mu muna zancen wai na dole muna zancen wai izini muka ce bur- ita zawara ita take da liberty total kawai ita ba iya mata aure sai da izinin kanta ita take da liberty in kanta budurwa ita ce bata da liberty a malikiya suka ce ita kawai shawara ake mata mun baki wani kawai kira ta za a ce ba za mu aura miki malam yasin me ya muka ce in tai shiru in tai shiru shine ta yarda in ta shiru ta yarda kira ta ake baban ko ne ce to mun baki ganin mala ya saba karɓar miki in ta shiru shine ya rata ta muka ce in ta yi dariya fa fasara biyu in ta yi kuka in ta yi dariya fasara biyu ne mewa abin ne ya burge ta ta ga mala ya san masha Allah sai ta yi dariya ta ce a ta saba mewa kuma ta ce kai ina ni ina shi shi da tawa dare da wani dariya ya dauke ta fasara biyu in ta yi kuka ma ai ana kukan daɗi ana kukan daɗi kuma ana kukan na yi ƙarfin shi eh shi dai kani labari da muka tsaya ita budurwa baba yana da haƙƙi ya auratar da ita da wanda ya so subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka sai Allah kai mu satan gaba da lafiya sai mu tashi inda muka tsaya